الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الرباط ashirin da watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan august 1998 a shekul muhaddis al'allama abu abdurrahman muhammad nasir din al'albani ya hasibahullahu ya ce wa aqulu al'an a yanzu sai in ce wato wannan ta'aliki da shekul albani zai yi dangane da maganar gazali babu a tsohon bugu na ainihin sifatu salatu don haka yake wa aqulul an wato muna karatu daga wannan muqaddima ta littafin sifatu sala a inda ya kawo cewa har ya kai kafirai su kansu wannan saɓani da musulmi suke yi ya ainihin yi tasiri da yawa daga cikinsu kuma ya kare wasu da yawa daga cikinsu daga shiga cikin addinin musulunci sai ya kawo cewa shi kansu gazali a yanzu shi kansu ya shiga cikin rudani wato yana magana ne shekarun baya kafin gazali ya rasu kamar yadda jiya mun tsaya mun yi bayani cikakke dangane da waɗannan matsaloli yake so in ce laqad kasafat kitabatu ghazali al-kathira fi ayyamihi al-akhirati fi ayyamihi al-akhirati مثل كتابه الذي صدر أخيرا بعنوان السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث yake rubuce-rubuce da ainihin gazali yake yi ainihin daga ƙarshe-ƙarshen rayuwarsu ɗinnan a yanzu kamar ainihin littafin da ya sanya wa suna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin malaman fikihu da malaman ainihin hadisi wato wannan littafi ainihin ya zo ne daga ƙarshe-ƙarshen rayuwar gazali daga cikin rubuce-rubucen shi da ya wannan littafi imam shi wannan shekhu gazali yana gwara tsakanin malaman hadisi ne da malaman fiqh yana kawo cewa su kansu ba su fahimci abin da hadisi yake nufi ba ba su fahimci addinin musulunci ba ba malaman hadisin ba ba malaman fiqh ba yana nufi izgilan annahu huwa nafsuhu min ulaika ad-du'at alladhina hum anfusuhum fi hawratin al-shaykh al-albani yace shi gazali da kansu sai aka gane shi ma a yana daga cikin masu wa'azi waɗanda ainihin suke a cikin rudani ولقد كنا نلمس منه قبل ذلك من بعض أحاديثه يسي دعما من فارج اسم اسم هكذا جواس جنت كتاناكي ومناقشاتنا له في بعض المسائل الفقهية لكن تكتونا وعد مكيد في أكون وسمس ألولنا فقه ومن بعض كتاباته في بعض مؤلفاته هكا كما أينهم دجواس ربوش ربوشنا سيديك ربوشاوا ما ينمو عن مثل هذه الحيرة أقول لك تفنش دكينونا سواسي كنش هذه دكينونا الإيمان domin gazali yana da littafai irin waɗannan da ya rubuta sun fi kusan guda hamsin ko saba'in ta suna da yawa ga su nan birgit rubutawa kawai yake rubuta yake tunda ba abu ne na ilimi ba abin duk da yake cikin kwakwalwar shi ne yake rubuta kawai wa an in irafihi an sunna da kuma kaucewa shi da yawa sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa tahsinihi li aqlihi fi tasrih al ahadith wa tad'ifiha da kuma hukunta hankalin shi da yake wajen ingantar da hadisai ko raunana shi wato shi da ka kawai yake yi abin da ya daidai da hankalin shi yake ya inganta abin da ya saba hankalin shi ya rufe fa huwa fi zalika la yarji'u ila ilmi al-hadith wa qawaidihi wajen inganta hadisi ko raunanawa shi gazali baya ainihin wato komawa ya bi ka'idojin hadisi da kuma ilimin hadisi din wala ila al-arifina bihi kuma baya koma zuwa ga waɗanda suka san hadisi wal mutakhassisina fihi da waɗanda suka ƙwararru ne a cikin shi dama ka'ida a cikin ilimin shine duk sa'an da za ka yi magana a kan hadisi in ya zan kai ba malamin hadisi ba ne kuma ka yi wa kanka adalci ba wai dan ka tashi kana ta karanta bukhari ko muslim ko abu dauda shine malamin hadisi ba wannan da kai da mai karatun concord jaridar concord duk ɗaya ne karatu ne kawai kake amma yaya aka aka rubuta wannan jaridar ta concord za ka iya rubuta ta ba za ka gane cewa sun yi kuskure a wajen ka'ida ta English grammar ko kuma wajen language and structure da suke wajen tsara turancin da suke yi za ka iya gane cewa bai kamata su ce kaza ba kamata su ce kaza to kaga kai ka cancanta a ce ka zama malami a turanci kenan amma kai idan ka iya karanta labari su ba fa za a ce shi kenan kai malami ne a turanci ba to haka dan kai ka je za ka buɗe sahihul bukhari kana karantawa ko muslim kana karantawa daidai kake karanta ba daidai kake karanta ba kai ma baka sani ba yaya wannan hadisi za a gane ya inganta ya za a gane bai inganta ba to ba wannan ne malamin hadisi in kasan kai ba malamin hadisi ba ne to ba yadda za ka iya sarrafa hadisai kenan to koma akwai malaman hadisi kwararru akai sai ka tambaye su saboda Allah yake fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur ku tambayi malaman in ku ba ku san ainihin dalili ba ba ku kuma san littattafai ba sai ku tambayi malaman amma ba ka sani ba kuma ba za ka tambayi waɗanda suka sani ba kuma ba za ka bincike da san waɗanda suka sani suka rubuta abin da yake daidai ba dole ne a zo ana ta bankaura don haka sai ku ga cewa mafi yawancin hudubobin da muke ji tatsuniyoyi ne ake karanta mana saboda su ba za su je su ainihin koyi ilimin hadisi sace ba kuma ba za su je su binciki malamai yaya aka yi waɗannan ainihin wato kisoshi sai ga ne mutane wa'azi a hadisai na falala kowane wata hadisai na falala kowace shekara sabuwar shekara ta shiga lokacin maulidi yayi lokacin watan azumin tsofaffi yayi lokacin sha'aban yayi duk waɗannan hadisai hayaniya ne da bankaura ku karanta wa mutane alqur'ani ku karanta musu hadisai sahihai in ba haka ba ku haƙura mun fahimci wannan da sai ko jama'a Allah ya shirya da mu yake bal ma ajabahu minhu sahahu walau kana da'ifa hadisin duk da ya burge gazali sai inganta sai inganta shi ko da hadisi ne mai rauni wala wa ma lam yu'jibhu minhu hadisin duk da bai inganta bai yi sha'awar shi ba za a fahimci rauni na shi walau kana sahihan muttafaqan alaihi ko da sahihin hadisi ne wanda malaman musulunci sun haɗu akan ingancin shi كما تجد ذلك ظاهرا في تعقيده على مقدمتي التي كنت وضعتها لكتابه فقه السيرة بين يدي بين يدي تخريجي لأحاديثه المطبوع معه الطبعة الرابعة yace kamar yadda za ka samu waɗannan maganganu da nake faɗi ƙarara ga sunan a bayyane a kan ta'aƙidin da yawa shimfiɗar da ne wa ainihin littafin shi wato akwai littafi da ainihin gazali ya rubuta fiqh sira abin da malamai suke nufi da fiqh sira shine wasu malamai sun rubuta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to abin da ake kabda yana da kyau ka bambance menene ake nufi da sira menene kuma ake nufi da tarihi mu dai da Hausa komai duk abin da ya shafi labarai na da suka gabata sai muke tarihi tare da cewa ita ma kalmar dama larabci ne tarihi tarihi to amma su a larabci in aka ce tarihi to abin da ya shafi za a ba da labarin wani gari ko wani yaƙi ko makamantan haka to sai a ce ainihin wannan tarihi misali amma abin da ya shafi tarihin wani mutum guda to ba a kiran shi tarihi sai a ce sira siratun nabawiyya tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine biography kenan wato tarihin wani mutum shi kadai haka ko wasu mutane kayyadaddu to wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ake rubutawa sai a zo kuma ana fitar da waɗanne fa'idoji da darussa ake cirewa daga cikin tarihin da shi ake sa wa irin waɗannan tafai fiqhu sira shi wannan Muhammad Ghazali yayi akwai Buti yayi shi ma wani malami ne ɗan bid'a wanda shi ma sun karsa albani ne miki rabbi a cikin littafin nake albani ɗin mai suna ainihin at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu shi ma albani ne wancan malami rabbi ɗan bid'a ne to shi kuma wannan Ghazali sai ya littafi fiqhu sira da littafi fiqhu sira sai ya samu wani daga cikin ɗaliban albani wanda yake mutakarriji ne daga jami'ar Azhar wato ya gama jami'a azhar sai ya aiko shi cewa albani ya ɗauki wannan littafi cikin sira ya bayyana hukuncin hadisan da ke ciki kamar da zaka zo ka ji albani yake sai farin ciki da wannan abu saboda yana ganin kamar gazali sha'awar sunna ce da kuma sha'awar ta ce abin da yake daidai da abin da ba daidai ba shi yasa yake a wannan aiki to albani ya zo ya takarijin waɗannan hadisai na cikin littafin gazali da ya je ya duba sai ga to shi wannan takariji wasu hadisan an nuna ba su da asali wasu hadisan an nuna masu rauni ne wasu hadisan an nuna sahihai ne shi kuma sai yake da dan menene waɗannan hadisai shi ya yi hujja da su kuma za a ce ba su inganta ba to sai bi duk inda albani ya rauna wani hadisi sai ce to ko da yake dai ba muna ainihin kuskurantar da babban malami bane albani amma mu wannan hadisi da muka inganta mun inganta saboda mun ga cewa mutanen shi ya dace ainihin da kaza ya dace da kaza don haka ya inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to ina amfanin aikin da albani yake to sannan kuma sai zo ya shimfiɗa ainihin akwai shimfiɗa da shi albani ya saboda wannan aiki da sai ya zo sai ya tashi shimfiɗar wadda a ciki kamar yana gode albani amma kuma sai zo yana suka wannan aiki sai daga ƙarshe ma da ya ga wannan shimfiɗar ta albani ma kamar tana ɓata mishi rai sai ya yage ta da za a yi sabon bugu sai kawai aka buga tashi shimfiɗar aka buga littafin haka amma tare da takarijin kuma yana yana gyara takarijin to ina amfanin aikin da ya yi to shi ne sai albani yake kamar yadda in ka duba ta aqidin wato gyare-gyaren da ya zo yi wa tawashin fiɗa yadda an wa littafin su za ta gani wa kana zalika bi talabin minhu bi wasitati ahad ikhwanina al-azhariyyin yace kuma wannan takhriji ainihin da nayi nayi ne saboda shi ya nemi haka ta hanyar wani daga cikin ɗan uwa waɗanda suka fita daga jami'ar azhar fasara'atu ila takhrijihi yake sai ne gaggawa ne sauri ne takhrijin wannan littafi zannan minni yawma idan anna zalika kana min ihtimaman bis sunna wa siratin nabawiyya saboda ina zato a wannan lokaci cewa gazali ya bai wa sunnan annabi muhimmanci ne ya kuma bai wa tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muhimmanci wa irsan ala siyamatiha kuma sai na ainihin ga cewa kamar yana kwaɗayin tsare sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne min an yadkhula fiha ma laysa minha daga kada wani abu wanda ba shi cikin ta ya shiga gare ta وما أنه قد أشاد بتخريج هذا tare da cewa ya yaɗa labarin wannan takariji na wato ya nuna ainihin wato jama'a su karɓi wannan abu wasan raha bi sururihi bihi kuma ya fito ƙarar ya nuna ya farin ciki da shi fitta aqidul musari ilaihi a cikin wancan ta'qidi da nake nuni gare shi cewa ya yi mini wa huwa ta haka unwani haula ahadith hadha alkitab wannan ainihin wato farin ciki na shi da ya nuna da kuma nuna ainihin wato ya yi na'am da abin a zahiri ya nuna ne a ƙarƙashin babin da ya kulla ya sami su haula a hadisu hadal kitab wato bayani dangane da hadisan wannan littafi takallama fihi an manhajihi fi qabulihi lil ahadith da'ifa a ƙarƙashin wannan babi gazali ya yi magana ta shi tsarin da yake ainihin wato karɓan hadisai masu rauni wa raddihi lil ahadith sahiha da kuma watsar da hadisai ingantattu da yake nazaran minhu filmatin faqad yana duban matanin ne kawai sai in aka ce wannan hadisi kawai ga shi annabi ya ce ba ruwansu da bincika suwa suka ruwaito a a shi sai abin da yake bincika yaya magana take ta yi daidai da abin da yake kwakwalwar shi sai ce inganta ta ce ba ta daidai ba sai ce ba ta inganta ba wa huwa bidhalika yus'iru al-qari'a to a wannan irin ɗabi'a ta gazali fa yana nuna wa mai karatu kenan bi annahu mithla hadha at-takhrij مثل هذا التخريج العلمي لا قيمة له مطلقا عنده وذلك نونا ومن كراتيكنا irin wannan takariji da ake yi na ilimi a tsaya a tantance hadisai a gane ingantattu a gane waɗanda ba ingantattu ba a ilmance yana nuna ba ta da wata daraja a hanyar a wurin su ma dama annahu mu'ridun lil naqdin nazari matakar dai tun da ko an zo an yi abin a ilmance zai dawo kuma ya duba da idon shi ya ga cewa wanne ne ainihin wato a ganin shi ya dace wanne ne bai dace ba kaga yana nunawa wancan kwanukan shi da aka yi ilmance ba shi da amfani kenan allazi yaktalifu jiddan min shakhsin ila akhar wanda yake in aka ce kawai a nazarin wani ne za a inganta ko a raunana to wannan za a samu sabani daga nazarin wannan zuwa nazarin wancan kama ya kunu makabulan inda haza ya kunu marfudan inda al'akar domin hadisin da zai zama karɓaɓɓe a wurin wannan to zai zama abin watsarwa a wurin wancan tunda abin zai zama kawai a ganin ne amma in aka ce a bisa ƙa'idoji ne za a yi to kaga kai zai ci haɗuwa ta wajen haka amma in aka ce kai kowa ya dubi hadisi wanda ya nufi ya inganta wanda bai nufi bai raunana to kaga abin zai zama ainihin son zuciya kenan wal aksu bil aksu yace akasin haka kuma shine ke bin ainihin akasin wannan magana ma'ana hadisin da ya zama ainihin da'ifi a wurin wani kuma zai zama sahihi kenan a wurin wani wa bidalika yasiru ad-din ad-din hawa to da wannan tafarki irin na gazali da makamantansu sai addini ya zama son zuciya muttaba'an wanda yake ake bi kawai la babuka wala qawaida sai zama babu wani ka'ida da ake bi wato babu wani tsari ba wata ka'ida wadda ake bi lahu illa nazara shakhsi sai dai kawai dubo na wani wani ya duba ya ga shi a ganin shi kaza ne wa hadha khilafu ma alayhi ulama al-muslimin qatiba الشيخ العلامة الألباني يقول wannan irin tafarki na gazali to ya saba wa abin da malaman musulunci baki ɗayan su suke tafi suke akai akan cewa annal isnadu min ad-din cewa isnadi addini ne ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما بعد الإسناد لدى وان بيسو يا فقع بن بيسو يفوق ذالي باب الوانش دا إسنادي إنا وحكم سمت أن ما لم يذكر ويسو باب الوانش دا وان ما لم يكي وهذا ما فعله غزالي وان إسكي أيلهم واتو أنيان أيكي سيني أنيان أيكي دا غزالي أيكتا هداه الله الله يكي يبدكي وما كما غزالي أرجع أكي حياته في الآخرة أي بارك ميدا مكفر ينزل أكي رحمه الله وأكي الله يجب أنه كينا fi kafirin min ahadisi kitabi siratihi a cikin ainihin da yawa daga cikin hadisan da suka zo cikin wancan littafi na shi haka yake musu fa huwa ma akawni kismin kabirin min maddati kitabihi marasil wa ma'adil tare da cewa da yawa daga cikin hadisan da suka zo ainihin a cikin wannan littafi na shi daga hadisan da suke mursalai ne sai hadisan da suke ainihin mu'adalai ne mursalin hadisi shine tabi'i da bai ga annabi bai zai ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko kuma ainihin mu'adal shine mutum biyu a tsakiyar isnadi a same shi sun faɗi ma'ana ya kamata a ce kafin wani ya ce annabi ya ce to a samu mutum biyu a gaban shi sai zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar mursali kamar sa'id ibn musayyib ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan mursali ne kamar qatadatu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan mursali ne ko sa'id ibn jubair wannan ma mursali ne domin duk waɗannan ainihin tabi'ai ne kamar imam malik da yake ainihin tabi'u tabi'i ne shi kuma sai zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zama mu'idal domin shi imam malik ba sahabi bane ba tabi'i bane amma tabi'u tabi'i ne akwai mutum biyu akalla tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda imam malik ya zo yake manzon Allah ya ce to sai a ce to akwai jibi akwai mutum biyu tsakanin shi wannan magana ta zama mai rauni duk sanda wani sahabi wani tabi'i ya zo yake manzon Allah ya ce sai a ce akwai mutum da akalla tsakanin shi ya zama ainihin mai rauni ta zama mursal da mafi yawancin hadisan da ke cikin littafin gabali haka suke وما أسند منه فيه ما هو ضعيف الإسناد لا يصح لكما حديثا da ya kawo waɗanda suke da isnadi ɗin amma isnadin bai inganta ba ko da ba a samu inqita'i ba amma za a samu hadisin ya zama al-mardud li sabab ta'amin sirrawi li anna al-ahadith al-marduda tanqasimu ila qismayn inda ahli ahli sha'an wato malaman hadisi suka ce hadisai duk da kuka ji muna cewa ba su inganta ba to ta fanni biyu ne suka ake samun rashin ingancin akwai al-mardud li sabab saqatin fil isnadi hadisin da ya zama an ji karɓan shi ne saboda an samu wani jiɗi a cikin isnadin kamar yadda ka mun buga misalin waɗannan to wannan haka su kashi biyar akwai mursali akwai mu'dali mun buga misali akai akwai mudallisi mudallisi shine kwatankwacin a ce malamin ka mutum ne mai rauni sai ka ɗauki sunan ka sai ka jona da sunan malamin malamin ka wanda shi mutumin kirki ne amma in ka zo ba za ka ce haddasa na ba sai ka ce an ka ƙetare sunan malamin ka kenan sai ka jona kanka da malamin malamin ka saboda ka lura da kai da malamin ka da malamin malamin ka duk kun yi zamani ɗaya wanda bai san cikakken tarihi ba zai rubuci cewa ai kayi hadisi a wurin shi to wannan ɗaya daga cikin fanni na tajlisanci kenan to wannan ma in ya faru haka ba ne sa'annan kuma akwai ainihin mu'allaq mu'allaqin shine a samu mutum ɗaya aƙalla an goce shi a tsakiyar isnadi kamar misali sai a taho da isnadi tiryan tiryan sai a tsakiya sai a goce wani mutum ɗaya sai kuma a jona da wanda ya kamata ya zama a gaba da shi wannan ya zama mu'allaq akwai kuma munqati akwai kuma mu'allaq mu'allaq shi kuma shine a shafa mutum ɗaya daga farkon isnadin ko kuma sama da mutum ɗaya malamin da bai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tun daga farkon isnadin ya sare gaba ɗayan isnadin ko kuma ya sare mutum ɗaya ko biyu to wannan duk ɗayan haka in ya faru ke da isi ne duk sanda kaji an ce hadisi kaza da isi ne saboda ainihin akwai inqita'i a cikin sa akwai jibi to ta ɗayan waɗannan abubuwa biyar ya faru don haka yankin hadisi da kuke hujja da shi kuna wa'azi ku tuba ku daina cewa abghadul halal ila Allah at-talaq wannan hadisi bai inganta ba shi ma ya zo ne saboda da akwai sakafi a cikin isnadin shi akwai akwai irin wannan jibin a ciki don haka malamai baki ɗaya na hadisi suka haɗu kan cewa wannan hadisi ba'insi ne tun daga isnadin shi na tukuna kafin a kai ga matanin shi cewa wai halal da Allah ya fi fushi da ita ita ce saki a wannan ƙarya kuke wa Allah ƙarya kuke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya yi umarni a cikin littafin shi da saki idan mas'ala ta kama to yaya za a Allah ya umarni da abu kuma ya zo in an yi wannan abu kuma Allah ya fushi da shi kuma da addinin musulunci ban kaura kenan ya sa wannan ba daga harshen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane ga shi kuma annabi Ibrahim ya ce wa ɗansa Isma'il ya kina ta haka Imam al-Bukhari ya ce Isma'il ya girma ya yi aure bayan da annabi Ibrahim ya tafi ya bar shi sai dawo ya samu annabi sai dawo ya samu annabi Ibrahim har ya yi aure matarsa tana gida Isma'il yace ina mijinki tace ai ya tafi sarauta to yaya rayuwa take ai rayuwa ba daɗi wahala ake ci yake to in ya zo ki ce ina gaishe shi bayan gaisuwa kuma sauran kofar ya canza shi yana dawowa sai yake yau mun yi bako gidan nan take eh yaya aka yi kaza kaza sai take sai yake to baba na ne wannan ma'ana ya ce an sake ki kenan ba ki da godiyar Allah dan haka tafi gidanki sai ya sake ta kaga anan annabin Allah annabi Ibrahim ya yi umarni da ya yi umarni da take ya dawo wata ran ya samu wata matar kuma yaya rayuwa ta ce alhamdulillah yake in ya zo ki ce ina gaishe shi bayan gaisuwa ya gyara ainihin ya rike tsauran kofar shi da kyau ya kaga a cikin wannan hadisi ga annabin Allah annabi Ibrahim ya umarni da saki a aikace ga annabin Allah annabi Isma'il ya yi saki sa'annan baki daya shugaban siyayyen halitta shugaban manzanni baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-imam abu dauda ya rawaito hadisi sahihi abdullahi dan umar ya ce ya rasulullahi babana umar ya ce sai in saki matata manzo Allah yake kai wa ubanka da'a ka sake ta to ga manzo Allah ya yi umarni da saki ma'ana manzo Allah ya umarni da abin da Allah zai fifi kenan yanzu Allah ya fifi da manzo Allah kenan me yasa bakin ku bai san abin da yake faɗi ba sa'annan shi da kansa ya tarar manzon Allah kamar yadda ainihin al-Imam Ibn Sa'ad ya rawaito a cikin tabaqatul kubra da isnadi hasan ya tarar na manzon Allah ya taɓa sakin matar shi mai suna Hafsa har ta tafi gida sai malaika Jibril ya zo ce bayan gaisuwa Allah ya ce ka yi hakuri ka dawo da ita fa innaha sawwamatun qawwamatun tana yawan azumin nafila da ainihin yawan sallar nafila to ga manzon Allah ya yi saki kuma duk kuma sai kuma manzon Allah ya ce abghadul halal ila Allah at-talaq ya sa wannan hadisi bai inganta ba ta fuka je ka duba littafin ainihin nasbin raya ta alhafiz zailai da littafin irwa'ul galili da shi kansu littafin bulugul marami da ya kawo wannan hadisi sai da ya illantar da hadisin tukuna da sauran littafai da suke magana akan tahriji na hadisai ya sa wannan ba hadisi ne wanda ya inganta ba to kaga waɗannan su ne almardudu li sababi saqatin fil islam akwai almardudu li sababi ta'anin sarrawi wannan hadisi an ce ba za a karɓe shi bane saboda an samu mutuncin mai riwayar ya taɓu mutuncin mai riwaya ya taɓo da abubuwa goma ne ke sa a ƙi karɓan hadisi a wurin wani ko dai ya zama fasiki ko ya zama makaryaci ko ya zama sakarai ko ya zama mutum ne mai mantuwa ko mutum ne wanda yake mai bid'a ko da malamai suka kawo abubuwa guda goma biyar suna komawa zuwa ga mutuncin su ne biyar kuma suna komawa zuwa ga haddashi ne duk in ka je kai koyi ilimin hadisi za ka gani to duk sanda ka ji malaman hadisi sun ce hadisi kaza bai inganta ba to waɗannan ƙa'idoji ne suke bi ko dai bai inganta ba ta ɗayan waɗancan guda biyar ko bai inganta ba ta ɗayan waɗannan guda goma duk sanda ka ji sun ce hadisi kaza ya inganta to suna nufin wannan hadisin sai da ya cika sharuɗa kuma guda biyar na farko lallai ne a samu cewa wannan mutum da ya rawaito hadisi mutumin kirki ne yana da cikakkiyar hadda lallai ya zama wannan ainihin hadisi bai saba wa riwayar sauran malamai da suka ruwaito ba babu kuma ainihin illa a cikin shi sannan a samu saduwa tsakanin kowane malami da almajirin shi a cikin isnadin waɗannan sharuɗa guda biyar don hadisin da kaji malamai sun ce ya inganta sahihi ne to suna nufin ya cika ya cika su duk sanda kaji sun ce wannan hadisi hasan ne to hadisin ya cika waɗannan sharuɗa guda biyar amma an samu sauƙin cikan matsala ɗaya sharaɗi ɗaya shine cikakkiyar hadda madadin cikakkiyar hadda sai zama an samu haddata zama katifa daga ya zama yana da cikakkiyar hadda katankacin a ce ɗari bisa ɗari kamar imam malik sai zama yana da ainihin hadda ce da take kamar saba'in bisa ɗari ko sittin bisa ɗari ko hamsin bisa ɗari to shi ne sai a ce wannan hadisi ya zama hadisi hasanin to da zaran ya rubuce daga wannan martaba da zai kai a ce hasan to sai kuma ya zama da iji shi ne sai haura ɗaya daga cikin waɗancan da muka faɗa to malaman a ilmance ne a tsare suke yin abubuwansu kuma wallahi ko kai ne wa sai ka je ka kwantar da kanka waɗanda suka iya sun koya maka in ba haka ba wallahi kana malanta shekara ka ko nawa ce a duniya ba za ka iya kawai ka je ka sai littafin mutsala littattafan mutsalar hadisin su kanka ai akwai waɗanda akwai rudani cikin sai ka samu malami cikin yanayi ne maka jagoranci kaza shi ne kaza kaza shi ne kaza kaza yanzu bai kuni da yake cewa wa mursalin minhu sahabiyyun faqat mursalin hadisi shine hadisin da aka cire sahabi yanzu ka je kake aiki kenan ai na ji sun karanta bai kuni a cikin kasa bari in je tunda ni ne limami in kulla kai na daki ina saurare in ina nuna in fito in ce na iya hadisi to wannan magana da bai kuni yake wa mursalin minhu sahabiyyun faqat ai kuskure ce ya za ka da haka ka je ka koyi karatu a kasa sai ka je dole ka yawo na ɗinka na limanci ka cire sandarka ka kwanta an koya maka tukuna kuma wallahi abin da yake mutane wahala kenan abin da yake mutane wahala kenan ko kuma wani mutum ya zo dan dan banzan girman kai wai shi da zai shiga cikin ɗalibai a koya miki ba wai sai yake ka ware miki nashi lokacin na musamman saboda ne kada ainihin a ce an ga liman ma yana zuwa yana ɗaukan karatu to har annabi ya mutu aiki ma yana ɗaukan karatu yana ɗauka kuma yana biya musu kuma har in azumi ya kama malamin su yazo suna mudarasa yana biyawa malamin yana ji yayi daidai yayi daidai suna darasi haka yazo cikin sahih bukhari to ya aka yi sai girman kai ya kashe ka Allah ya kiyaye shi ne sai ainihin malamin ke cewa kama ya tabayyana zalika li kulli man ta'ammala fi tahriji iyahu albani yace kamar yadda duk wanda ya lura da tahrijin da nayi wannan littafi zai iya ganin haka wato wannan littafi na suratul nabawiyya in ka karanta fiqh sura in ka karanta tahrijin albani za ka gane mafi yawancin hadisan ko dai mursalai ne ko mu'adilai ne ko kuma dai waɗanda ba su inganta ba ومع ذلك تعرض هكا فإنه يتبجح تحت العنوان المذكور أما ضد هكا بيزو كان وانشان بياني بيكي سوى بياني أكان حديثان أو نهم دكي كل كافين يمكا جيس يلي وكان سكرار يما كولا تكنس فيقول مكا جينا سوى اجتهدت أن ألزم المنهج السوية na yi ƙoƙari iya matuƙar ƙoƙari domin lazimci tafarki wanda yake madaidaici wa an aksani da alal masadir mustarana kuma na yi ƙoƙarin in dogara da littattafai waɗanda suke masu daraja wa azummuni balagtu fi hadha al-majal mablagan hasana kuma shi gazali ya ci gaba da cewa ina tsammanin wannan aiki da nayi to na kai fage wanda yake matuƙa wajen kyau واستجمعت من الأخبار ما تطمئن إليه نفس العالم البصير ما كما تسروا حديثا دغاس سنيا ما لم يدل بصيرا إن يجني سوران سجين أدسي كما ها حديثا قرية أتجي هدى تأتيني da littafin na zo da shi kamar yadda na gaya muku jiya kun gani shi fiqh sura Muhammad al-Ghazali takhrijin nasu Sheikh al-Allamah al-Albani da ba abin da ke ciki cikin waɗannan hadisan tare da cewa duk da haka akan samu hadisai nadiran waɗanda suke sun inganta Allah ya kiyaye kaza kana Sheikh al-Albani yace haka dai Ghazali yace walau annahu ila amma da ba a tambaye Ghazali ma hiya al-qa'idatu allati jarayta 'alayha fi ijtihadika akan wata ka'ida ka gudanu akan wannan ijtihadi da kake kai kokari to akan wata ka'ida هي أصول علم الحديث التي هي السبيل فقط في معرفة ما صح من السيرة النبوية كن سابق قائد علم الحديث يود إتكي هنيا كأي تجان حديث دي إن لم تدنجن بسيرة النبي لم يكن جوابه إلا اعتماده على نظره الشخصي ما جد وتأمسى بغير باير سيدي استعاء kawai ya yi nazari ne dai kawai shi a dai ganin shi gani kawai na irin kan kansu shi kansu وفيه من الفساد ما سبق الإشارة إليه يتي في إلن وانا الرأي كون غزالي في أكو قرنا وديك أن يبياني أورن بأبانا بكو غلاتا والدليل تسهيله ما لم يصح إسناده إذا دليل غزالي فيني إنجن وفي دليل أكهكا فيني إنجن تاود غزالي يكي وحديثا بس إنجن تبا وكاغا وانا قرنا تيود تكينتك وتضعيفه ما صح إسناده بكما رونا حديثي وانا isnadin su ya inganta hatta inda ke kairi akwai hadisan da bukhari da muslim sun fitar da su amma da zali sai ce bai amince da su ba za mu ga abu da misalin wasu daga cikin aka zo na kadi akan wancan littafin nasu insha Allah ta'ala Allah ya shiryar da mu sai yake cewa kama kuntu bayyantuhu fi muqaddimati al-misar ilaiha anifan kamar yadda na bayyana a waccan sun fada tare da nake na wannan littafi nashi na fiqh sira والتي كان طبعها في مطلع كتابه فقه السيرة وديك ونن كنت أتاوى يا بدا تأثر كل لكاف في فقه السيرة الطبعة الرابعة أتكن بدونه بي من هنا من لكاف كما تقدم كما يبدأ بيان يدواتا ثم حدثها فأنا في جزالي يسار ونن كنت أتاوى ما مع الأسف أدن بك أنت في الطبعات التي بعدها أتكن بدونه ونن لكاف وندي بيوبا دبقن بيوبا بيوبا وانت مهد إنت ta taba a darar kalam kamar wanda yake ainihin bugun da darar kalam suka buga littafin fi dimas a kasar dimas wa gairu hada ya ɗansu ainihin wato bugu da aka yi littafin الأمر الذي حمل البعض على أن يظن به أن طلبه المتقدم لم يكن منه إذا بنم نفسه وسم متعنى ما دجا تكن متعنى ما سسن سنة كيف تفارة زتن سيوا نيما دجا ذالي يسيوا إن تخريج ون اللكافي بعدن كوما يهكذا إلا لترويج كتابه sai don ya samu kwarjini littafin ya samu kwarjini bainal jamahiri min al-qurra ga wurin da yawa daga cikin makaranta domin in aka ce yau ga littafi albani yayi shi to wawasan shi zaka ga ana a kasuwar ilimi in aka ce ga wani littafi wani malami albani ya duba ni sai ka ga wawasan shi ake yi to sai ga zali ake fahimtar cewa to tun da ma yazo yake nuna wannan wahalhalu na malaman hadisi aikin banza ne yanzu aka fahimci a sai ma wancan nema da ya albani ya wannan littafi nashi aiki don littafin ya samu karɓuwa ne a wurin mutane kai domin duk wanda ya ɗaga zai ga cewa bi takhrijil allamati muhaddis muhammad nasir din albani nan da nan sai ya to kaga littafin ya samu kasuwa alladina yuqaddiruna juhud al-khadimin lis-sunnah waɗanda su mafi yawancin masu karatu daga zali yake son ya yaudare su suna girmama ainihin wato ƙoƙarin malamai masu yi wa sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama hidima kazzabina anha da kuma waɗanda suke korewa sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam kazanta wal mutamayyizina li da'ifiha min sahihiha waɗanda su malaman hadisi suke ware hadisan da basu inganta ba daga waɗanda ainihin suka inganta hasbal qawaid al ilmiya a gargadan ka'idoji na ilimi وليس اعتمادا على النظريات الشخصية باوي كوي سنة واري حديثي بني حديثة جنواني أجنواني أجنواني والأهواء المختلفة هذا كما كان زيتيا وأن زيتيا سابن بن دجينا كما فعل الغزالي كما يبدأ غزالي أيكتا هداه الله ألا يسير يبكي في هذا الكتاب كما يبدأ أيكتا أو أن اللكاسي وفي كتابه الأخير كما كما يبدأ أيكتا أتكلم لكاسي في أن بيكتو لك أرشد أرشد السنة النبو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث فقد تبين منه للناس إذا كتب يوم اللتاب ناس نقل في سنة أن يتجان أنه معتزلي المنهج غزالي دينا بن سفر كيني إلنا معتزلة معتزلة سيني إلن وأن وأن بسكي بن أبو بوا بسان زيتيا وأن حديثي أتيتي أيافا وهنكلي سيني سكي سن يوم على من حديثي سكي تربو سوء أكانسي irin su ibnu taurat da suka tsaya suka yi muskilul asar irin su ibnu kutaiba ta dinawari da ainihin yi littafin muskilul hadith irin su al-imam tahawi da ya muskil sharhu muskilul asar duk irin su ne suke to ai hadisi kaza ya saba wa hankali ya za a ce mala'ikan mutuwa annabi Musa ya gaura musu nari idan su ya fita kuma ku ce wannan ya inganta cikin sahihul bukhari ai wannan ya saba wa hankali to kaga duk irin wannan tsari tsari ne na mu'tazila to sai mu gane shi ma gazali ya bi wannan tafarki ne وأنه أصبح لا قيمة عنده لعلماء الحديث كما في أكد أنا كي واشي جبالي أشي أينهم معلمان حديثي ما باس بدرجة أوينسي وجهودهم الجبارة لكما قوقرن دم معلمان حديثي سكيوي وانده يكباب كمالسي على مر السنين ضد أوينسي كرنا في خدمته وجميع أينهم حديثي إهدنا في أكد أنا كي وجبالي دي ومن وهلا كما معلمان حديثي باس بدرجة أوينسي الله ما أتكلم في كيوتي الشيخ المحدث العلامة الألباني يكتب وتهذيب صحيحه من ضعيفه صحيحه من ضعيفه da kuma warewar hadisai sahihai daga masu rauni da malaman hadisi suke sai aka gane duk wannan wahalar banza ce a wurin gazali yana gabata da daraja wa kazalika la qimata indahu li juhudil a'immatil fuqaha kuma sai aka gane cewa shi gazali kokarin da manyan malaman fiqh suka yi din nan to wannan duk aikin banza ne shi a wurin shi shi ma wada umunan usul ka'idojin da malaman usul fiqh suka rubuta da zalu sai nuna duk wannan hayaniya ne da shirme kawai wa farra'u alaiha min al-furu' sannan suka zo daga waɗannan ka'idoji kuma suka ta fitar da furu'a da fiqh to shi da zalu duk wannan kai wahalhalun banza ne malamai suka kai ba wai sai ka je makaranta ka koyi wata ka'ida ba kawai shi a wurin shi in dai kana jin larabci annabi yace kaza kai ko ya ka fahimci wannan abu to haka ne daidai kawai kaga duk wahalar malamai ba su da amfani kenan a wurin fa innahu ya'khudhu minha ma yasha'u wa yad'u ma yasha'u dun irtibat bi dun irtibat bi aslin min usulihi domin shi gazali na daukan hadisi ne ko fiqhu ko ka'ida ta fiqhu ya dau wadda yake ya watsar da wadda yake ba tare da bin wata ka'ida daga cikin ka'idodin da malamai suka nuna ba aw qa'idatun min qawa'idihim ba kuma tare da bin wani fandisi na malamai ba وقد قام كثير من أهل العلم والفضل جزاهم الله خيرا بالرد عليه da yawa daga cikin malamai waɗanda suke da falala Allah ya saka musu da alheri sun tsaye matuƙar tsayuwa wajen ainihin mai da martani da ainihin rufe abubuwan da gazali yake ginawa wa fassalin qawla fi hayratihi kuma suka tsaya suka bayani dalla dalla game da imuwar da gazali ya shiga wa inqirafihi da kuma kaucewar da yi wa min ahsani ma waqaftu alaihi albani yake daga cikin mafi kyan rabbin da na samu الرب رب صاحبنا الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي rabbin da wani babban abokin mu mai suna dakta na hadisi mai suna rabi'u dan hadi al-madkhali fi mujallati mujahid a cikin mujallar da ke da suna al-mujahid al-afghaniya yadda ake buga ta kasar afghanistan al-adad at-tasi ila hadiya ashar daga adadi na tara zuwa ainihin adadi na goma sha daya wannan malami malamin hadisi ne na karantarwa a kulliyatul hadisi sharif a jami'ar islamiyya duk jami'an da ya samu tsawon shekara 70 da wani abu ko kusan tamanin da da ya tsufa to ya yi wa gazali rabbi wa risalatul akil fadil da kuma ainihin wato littafin da wani dan uwa mai falala yayi mai suna Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Sheikh wanda yake jikan Muhammad bin Abdul Wahhab ne duk sanda kake karatu kaga an ce Ali Sheikh yana nufin jikan Muhammad ibn Abdul Wahhab ne wato shi ko inda aka ce dan malam to shine kai malam kenan babban malami da ya tsaya ya dauki a lokacin ala fatratin min as Muhammad ibn Abdulwahab shi ya tsaya lokacin ya kai tauhidi ya yaɗa shi a wannan ƙasa ta Saudi Arabia da yankin Hijaz wanda albarkacin haka duk sai da duniyar musulunci tana ci alhamdulillah Allah gafarta musu al-musamma rabbin nasibika Muhammad ibn Abdulwahab sunan shi al-mi'yar li ilmi al-ghazali Albani yace waɗannan su ne kaɗan daga cikin tafai waɗanda ainihin wato na leƙa to tare da cewa kuma a yayin da su su gazali fa suke ta sukan wannan kokari da manyan malaman hadisi suke sai kuma ga wani babban malamin shi kuma الشيخ محمد عبد الله أبو سعيلي يكون لك في جهود المعاصرين في خدمة السنة المشرفة kokarin da malamai wannan zamani suka yi wajen yi wa sunan manzon Allah hidima kaga su suka zali suna nuna wahalar tun da ta dama har zuwa yanzu ta banza ce ga kuma wani yana nuna ta yanzu ma kawai ya isa a tara mata balle ta da to ka samu wannan littafi ka ga irin yadda malamin ya tsaya ya tafsiri ɗaya bayan ɗaya sa'annan kuma kamar yadda kaji al-shekul allamatul albani ya rinka lissafo irin waɗannan matsaloli dangane da rabbi da malamai suka tsayuta wajen yi wa shi gabali a nan a gabana kawai a takaice ga littattafai uku da na tsamo daga maktabata wanda yake duk rabbi ne fa aka yi wa gabali gashi kiwarin hadu ma'a muhammadin gazali wa kifatin ma'a kitabi sunna nabawiyya bayna ahlul fiqh wa ahlul hadith rabbi ne aka yi musu daga manyan malamai kasar saudi arabia Salman ibn Fahad al-Auda wani babban malami ne a kasar Saudi Arabia ana jido ya tsaya raddin maganganun Gazali na daga cikin zantukan da Gazali yake musu har da maganganun da ake samu wasu daga cikin yan bidiya a nan kasar suke musu magana ainihin cewa aljanu ya shiga jikin mutum Gazali ma bai yarda da wannan ba duk fahimtar su da Gazali Gazali yake cewa wai ya za a ce wai aljanu zai shiga jikin mutum wai kuma wai aljanu ba su shiga jikin kowa a duniyar nan sai musulmi wai yaya ba mu ji mutanen japan da america da mutanen china suna kukan aljanu na shiga jikin su ba sai musulmi yanzu wannan magana ta gazali ba magana banza ba ce wayewar kan da yake cewa yana da ita ba wayewar kan banza ba ce wanda dukkan ya waye ba ya san cewa aljanu suna mata kafirai ba ya tafi ƙasar america ya ga abin da ya faru mana a ƙasar america da suka bincika psychologically suka ta gane cewa wasu cututtukan da ainihin ake fama da su na hauka kan ta gariyar ba wai hauka ne wanda yake psychological ba wato ba hauka ne na wanda ya taɓa kwakwalwa ba kawai ko ya murɗa wata jijiya a wannan abin suna ga kai akwai wani mai rai tare da wannan mahaukaci ba shi kaɗai yake wannan tasarrufin ba da suka shiga suka fita wani wannan sirrin sai zai ga ke menene maganin haka wasu da kuma waɗanda yake addinin kirista suka tafa gaba sai su je ainihin suna yi suna zuwa ainihin churches ana yi musu akwai demon cast akwai fastoci waɗanda suke koran aljanu dama akwai wannan a cikin addinin kirista domin ne ya zo ainihin a cikin addinin annabi isa annabi isa yana yi bible ya rawaito wannan wajen sau biyar idan haka akwai kiristoci waɗanda suke yi ba kuma wai kafa kafa bane suke a akwai ƙa'idodi ne waɗanda suke yin a cikin addini din wanda yake ainihin haka ya zo a cikin addini in suke suna koran aljanu to akwai kuma amurka waɗanda yake su kuma kawai mutanawwirin afkar ne ba addini ne ba ne su da duniya suka tafa gaba kawai masu bincike ne game da ilimi sai su kuma suka gane ai da wasu ayoyi a cikin alkur'ani waɗanda in aka sanya wa mutumin da yake fama da irin wannan larura ta aljini yanzu yanzu nan Allah zai ba shi sauki sai suka ɗibo waɗannan ayoyi daga cikin kasar kasar sai suka ainihin zuba su a cikin kwamfuta sai suka samu ɗaki sai su kwamfutarizin ɗakin ya zama sama da ƙasa bango da bango ko ina live speaker ne kuma kwamfuta ce take sarrafa shi sai a sanya wannan kasar ɗin da ka samu da wannan larura sai su hurga ta ciki su kulle ta tseren da ka warke ko da kanka ka buɗe ka fito ta sama ta ƙasa ta ko ina kai karatun qur'ani ake maka zama mun fahimci wannan to ya yi sanar da gazali cewa haka za ta faruwa to kamar yadda waɗannan naku dai suke musu haka shi ma gazali yake musu saboda abin ne dama da da kane ko ake ba wai a ilmance bane mun fahimci wannan ko to ka an kenan wannan cikin daga cikin raddin kenan sannan sai kuma wannan raddin الرد القويم على من جانب الحق المبين حكم يتضمن الكتاب الرد على الشيخ صلاح أبي إسماعيل والشيخ محمد الغزالي والدكتور عبد الصبور شاهين وآخرين ربي من أكهد الشيخ غزالي كما سوء أكد كما وزمع لمن بأكل مثل غبائها الشاهد جاء شهد غزالي أكل ومن الرد بضم عالمي الشيخ سلامة جبر يقع ومن الرد جاء في نبيكم sai raddin da aka yi musamman a kan wani bangare na daga wannan littafin nashi da ake ta magana a nan cewa wanda ya fito daga ƙarshe bara'atu ahlul fiqh wa ahlul hadisi min awhami muhammadin al-ghazali barrantan malaman fiqh da malaman hadisi daga bankauran muhammadu ghazali malaman hadisi ba ruwansu da wannan bankaura ta shi waye wannan littafi shi kuma abu islam mustafa salamati shi wannan littafi wani babban malami ne a cikin garin makka wani ɓangare ne na daga littafin ma ɗauka ya rabbi to wannan a takaice kenan malamai sun wa gazali rabbi akan littattafan su umuman da kuma kan wannan littafi khususan rabbin ya fi guda hamsin ba wannan kaɗan ne aka ɗan zo a nuna maka ka je kana bincike cikin a ainihin library za ka yi ta samun ainihin littattafai da ake musu rabbi a saboda barna ce kawo mutane kuma da yawa sai su ruɗu da wannan barnar da ya kawo musamman yanzu za ka ga cewa akwai wasu su suna nan za ga kamar daga su ke son addini za ga su kamar su ba ahli sunna ba su ba an bid'a ba su wasu iri ga su su ba an biraga ba su ba an shi'a ba sai ka rasa ina suka dosa sai ga suna tafa gabiya to irin sai ga irin waɗannan abubuwan sun fi ba su sha'awa su kullum abin da suke so yaya za a yi maganar yahudawa to amma su ya za su gyara nasu addinin bai dame su yaya za a yi maganar gwamnati abin da ya dame su kenan su amma ya za su gyara tasu ibadar ba wannan ya dame su ba sai ka ce don su komai dai suke a'a amma da ka fara magana akan gwamnati yau wurin zuwa sai da sun yi zambar to ka ga waɗannan ma wani nau'i ne na ɗan bid'a a asalin yadda ake son musulmi ya zama ya zama duk inda matsala take a addinin musulunci ce ta dame shi ba wai wuri ɗaya ba kawai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to irin waɗannan ne za ga cewa irin waɗannan abubuwa suna ainihin burge su suna ainihin ba su sha'awa Allah ya kiyaye idan haka dai malamai suka tsaye wajen yi miki rabbi kuma kamar yadda na ce akwai kasar da shi kansu Muhammad Nasiru bin Al-Albani yayi da aka yi miki tambaya akan Ghazali da kuma ainihin wani malami wanda yake daga cikin ainihin malamai waɗanda suka gabata ba da daɗa wannan ba kausari zahidul kausari shi kuma wani ɗan ɗariƙa ne wani sufi wani mutabi'i tare da cewa ya yi karatu na ilimin hadisi amma sai zan karatu shi bai amfana miki komai ba sai dawo yana mutum hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine su ɗalibai suka zauna suka yi Muhammad Nasiru bin Albani tambaya ya ba su ansa a cikin kasar awa ɗaya to kamar yadda mai mana bayani zan dai an kawo mana kaɗan ne cikin kasar ɗin wanda yake so sai ainihin ya nemi kasar ɗin ya same shi bayani ne suka tambaye shi akan to irin wannan ruɗani da bankaura da gazali ya faɗa shin gazali ya kafirta kenan ko bai kafirta ba irin wannan abubuwa da kansar yake to kansar ya kafirta ko bai kafirta ba shi ne dai malamin tsaye bayani wanda yake da ruwa bayanan da zaka ji anan amma za su kai ga gamsar da kai ba domin ba duka za mu kawo ba amma in ka nemi kasa din sai ka ji duk gaba ɗaya sai su gamsar da kai wallahi tawfiq
Thank you.
إخوة الإيمان والأهل على الطريق الواحد والثلاثين بعد المئة السادسة على واحد. لا ممكن كذا حتى هذا الأخر صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد تحدثت بذات الأخير عن المعادين المسلمين فهذا سأضرب بعض الأمثلة وأسألكم الأسئلة إن شاء الله رب العالمين يقول هذا الزهد الكوثري وأنا أرقده دائما بالبائد يقول اتفق طبعا تعليقا على الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله ورواه البيهقي وغيرهم خلق الله التربة يوم السبت قال وضع على متوحد قال اتفق الناس على ان السبت لم يقع فيه خلق وان ابتداء الخلق هو يوم الاحد ان ابتداء الخلق يوم الاحد كما ذكره الحافظ عبد القادر القرشي في جامع طبقاته وانسب المسلم في تفسيره الى اخره ثم نقل الامام البيهقي هذا انا اقرا لكم التعليقات على كتاب الامام البيهقي رحمه الله يقول في حديث او في ايه فانيس من السماء عن الأستاذ أبو بكر بن فارس وكان أريد من قول الله عز وجل أأمنت من في السماء أم من فوقها وضع أيضا علامة أي على هذه الكلمة فقال وهذا إخراج من الآية عن ظاهرها من غير داعي في من في السماء سوف في سبيل بأمر الله نعم وأنا أخرج من فائدة على جلالة قدر من فائدة أصول الدين كثيرا من يكون تستخدم في باب التأويل هذا واحد ثم رجل يجد إلى الآن وهو الدائم الموجود حاليا في مصر محمد الغزالي يقول كثير من المحدثين لا يعرفون الفقه فيضرب مثال على هؤلاء الذين لا يعرفون الفقه بيصدمون نفسهم يقول مثلا مثل محمد ناصر الدين الألباني مثلا الذي يصح الحديث لولا حياء هذا في المسلمين عرض بكل في لولا حياء لم فهو الانثى زوجها الدهر ولولا بني اسرائيل لم يحمد اللحم يدعي يدعي فضل الله تعالى بانك ليس عندك شك وانك فقط هذا حديث ويقول هل وجدت علة في حديث مثلا لا يقتل نفس- لا يقتل المسلم بكافر قال وجدت علة صادقة في هذا الحديث ماذا قال؟ سألوه الذين يعبدون هل هذه العلة؟ قال آه، لو قتل عربيا مسلم يهودة أمريكيا أو يهوديا ماذا أفعل؟ هل أطبق هذا الحديث؟ ويعتبر هذه علة ما يصدق نعم وأخيرا ما أدري هذا ممكن يقول أيضا آه، سأله أحد ال- المحررين أجر أنه لساء الأنفسة أجر أنه لساء في مدينة الشرق الأوسط العدد 173 يوم 15 أكتوبر 86 يقول أفهم من ذلك أنك تحب مكة وتبتسمها قال نعم أحب مكة وأبحث لها من كل قلبي فقال يا محرر هل تحسب مكة أكثر فتذكرها لنا؟ فهناك نقطة أعجبتني جدا عن كونهم متس- متدينين ومتسببين، فقال رؤي أحد المتدينين والمتسببين وفي يده قصاص ملاكمة، فقال له ما هذا؟ فقال سيد السفير. وكان الحر استغرقنا من شدته واستأنس قبيلته وصديقته، الحديث وهو يضحك. جاءني رجل ورأى مجموعة إن الذين آمنوا يستعجلون الذين آمنوا فأتى يقف جاءني رجل وراء مجموعة الأسئلة وأنت هذا يعني هذا الشخص بأسئلة على جدار بيته وأنا أحب الضحك من أخواننا المتسببين في الدين فقال هذا رجل ما هو وصيته فقلت له هذه هي وسائل الإيذاء وحتى من بعد إخواننا المتسببين هم علمون جماعة الإسلام سؤالي البائد والضلالي الحالي ما حكمهما في الإسلام وهما يستهزئان بالسنة ويردانها لعقلهما ولتفاهتهما يردان السنة ومع ذلك يقولون عن اهل السنه انهم هم الضالين فجزاكم الله خير سؤالي ما حكمهما في الاسلام قيصري وغزالي ما هو حكمهما في الاسلام وسؤالي الثاني هو انهما انه في هذه المناظره في حديث المسلمين اكثر من قول ان ابا حنيفه رحمه الله كان ياخذ القياس ويقدمه على حديث الاحاد ويقول ان مالكا كان يقدم عمل اهل المدينه على ايضا حديث الاحاد فنريد جوابا على هذين السؤالين جزاكم الله كل خير بارك الله فيك أنت رجل جهال وأدويتك هذه تحتاج إلى سهرة سهرة خاصة هذا من أولا أنا أقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فأرجو من إخواننا الحاضرين جميعا وبخاصة من كان منهم طالبا من العلم ألا يؤخذ العاطفة ولا وأن لا ينساق معها بحيث أنها تهم به في واد صحيح خلاف ما يريد من التمسك بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيها العدل والحكمة والآية التي ابتدأت جوابي بها أولا هي التي تناسب المقام الذي أنا في سبب آه، الكلام فيه والجواب عن بعض تلك الأسئلة التي جاءت في سماعنا في كلام هذا الذي ابتلي المسلمون به اليوم المسمى بمسمى الوجود.
akwai babban littafi ainihin da Sheikh Abdulrahman Al-Muallim ya rubuta ya sa miki at-tanqil kima saqahu al-kawthari min al-abatin da dangane da tarihin ainihin ah, Khatib al-Baghdadi da Khatib al-Baghdadi ya zo tarihin al-Imam Abu Hanifa da yake al-Imam Abu Hanifa babban malami ne kan amma saboda mantuwa da yake da ita tare da shi malaman hadisi ba su karban hadisi a wurin shi kamar bayanin da muka yi ɗazu don haka sai ainihin ya ce to ba a karɓan hadisi a wurin abu al'imamu abu hanifa allah ya ji ɗansu to wannan magana khatibul bagdadi ya faɗi ta fiye da shekara dubu ɗaya a cikin littafin shi tarihi bagdadi cikin mujalladi na goma sha ɗaya to amma kai tari sai ya zo ya ɗauki wannan magana ya zazzagi khatibu a kanta ba tare da dalili ba aka samu babban malamin hadisi a wancan zamani mutumin ƙasar yaman shi ma ya ɗauki ainihin alƙalamin shi ya yi rabbi a kai mujallabi biyu to albani ya ta haƙiƙin wannan littafin da zai munasaba ta kama za a zo dangane da shi kausari amma magana yanzu da suka yi miki tambaya shi ne game da gazali irin waɗannan abubuwan to da gazali yake a taƙaitan taƙaitawa duk da bamu kai inda ainihin ashekul allamatul albani ya bada ansa a kai ba amma sai da ya fara kawo aya cewa Allah yana cewa wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa dan kuna kin wasu mutane kar ya sa ku yi musu adalci ku yi adalci adalci shi zai kusantar da ku da tsoron Allah a takaitan takaitawa amsar da ya bayar akan gazali yace ba za mu iya kafirta gazali kai tsaye ba yace domin dangane da mutum sunna hadisi a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama to mutane sun kasu kamar haka yace akwai mutumin da zai ce hadisi kaza bai yarda da shi ba saboda shi wannan mutumi malami ne ya tsaya ya bi abin a ilmanci a kanikance sai yace wannan hadisi bai yarda da shi ba yace to kaga wannan ba shi da laifi ko misalan zarratin a cikin musulunci ko da wannan hadisi daga baya ya bayyana cewa hadisi ne sahihi amma shi da san ya ce da yadda ba to tun da ka'ida ya bi ta ilimi ya gane haka a iya ilimin shi to da ba a ainihin a zage shi akan haka ba sai dai ma a yi mishi addu'ar cewa Allah ya gafarta mishi saboda ne saboda wannan shi iya abin da kokarin shi ya kai da wannan kenan to wannan ba a zagin irin wannan kamar da wasu malamai da suka gabata a da suke cewa hadisan da ke magana akan sallama ɗaya a sallah ba su inganta ba to kaga waɗannan da ilimi ne suka bi iya ilimin su ya nuna musu haka don haka sai malamai ba sa zargin su sai ce tunda malamai ne ba son zuciya ko ganganci ya kai su ba Allah ya ji ɗansu kamar yadda ran nan a cikin hasken musulunci ne wani kana saurare za ka ji malam bakar gumi ya wuce wani hadisi kuma hadisin sahihi ne yana cikin sahihi muslim hadisin amr ibn al-as wanda yake wa dan shi ainihin in abdullahi in na rasu ku tsaya ainihin a kabari na ku yi mana addu'a gwargwadon tsawon lokacin da za a yanka a feɗe a raba naman raƙumi yake domin in san irin jawabin da zan wa yan aikin da ubangiji na zai aiko mini wannan hadisi ne sahihi ɗari bisa ɗari amma malam sai ce wannan hadisi bai inganta ba to kaga wannan kuskure ne to babu zargi a nan babu suka a nan saboda mai ba ganganci ba ne ba son zuciya ba ne abin da iya ilimin shi ya kai shi gare shi kenan don haka sai aka ce yana ma da lada ɗaya don mai kokari ya yi to wannan na daga cikin misali na farko yake to irin waɗannan an sun yi mutum hadisi babu laifi a kansu domin ka'ida suka bi ta ilimi daga baya sai aka gane sun yi kuskure na biyu su ne waɗanda suke sukar hadisi na cewa su gaba ɗaya ba su yarda da duk wani hadisi da za a kawo ba duk inda hadisi yake inda aka ce hadisi ne ba su yarda da shi ba to waɗannan sai malam yake to waɗannan kafirai ne domin suna rubuta wani ɓangare ne daga cikin ɓangarori na tushen addinin musulunci domin addinin musulunci yana da tuwasa guda hudu akwai qur'ani akwai hadisi akwai ijma'i akwai qiyasi sahihi wanda duk yake bai yadda da ɗayan waɗannan ba musamman guda uku nan na farko qur'ani hadisi ijma'i to wannan kan ya zama kafin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan yadda in ka ce kai da kai da qur'ani ba ka zama kafiri to me yasa ka ce da kai da shi ba san zuciya ce ta kai ka haka san zuciya ta kai ka kace ba kai da ainihin wannan hadisi ba to ka zama kafiri to akwai kuma bangare na uku shine waɗanda za su yarda da wani bangare na hadisan su yarda da wani bangaren saboda ne waɗannan hadisan sun saba wa su yadda suke gani don haka suka yarda da su waɗannan hadisan sun yi daidai da yadda suke gani don haka suka yarda da su wannan ba da ƙa'idar ilimi ne kawai suka duba haka suka abin da ta waɗannan shi ne ainihin malayi ce ba za su zama kafirai ba sai dai a ce ƙafafu ne masu ainihin bid'a amma ba za a kafirta su ba sai gazali na daga ciki yake ba mu da dalilin za mu ce gazali kafiri ne amma dai gazali yana daga cikin wannan kashi na uku yake to kuma akwai wani kashin waɗanda yake su ma kuma waɗannan asali ba za a zarge su ba jahili ne shi amma sai ya ji wani malami ya ce wannan hadisi bai inganta ba sai ya yarda da ainihin wannan malami saboda yana ganin shi malami sai kuma ya waye gari wannan malamin ashe ma ba malamin hadisi bane kawai son zuciya ce yake bi irin kamar yadda waɗancan aka faɗi aka ce to laifi babu shi akan wannan jahili sai dai akan wancan ainihin malami wannan a takaicen takaita abin da kasa ɗin yake ɗauke da shi kenan da amsar akai don haka a takaice dai amsar da malam ya bayar kenan dangane da Muhammadu Razali don kaga cewa sai a ce Allah ya gafarta miki Allah ya ji ɗansu waɗannan kurakurai nasu Allah ya yafe shi to amma malamai ba za su kale waɗannan kurakurai a fili a kai ba don mutane suna roƙuwa da littafan su kamar misali yana da wani littafi haza dinuna haza dinuna wai wannan shine addinin mu a cikin wannan littafi na shi gazali misali da zai sai ce yanzu kamar misalin sakin hannu ne a sallah da rungum hannu sai ce a duk wanda ka kaga wannan duk sunna ne ga wannan tashi magana tana daga cikin al'auham tana daga cikin bankaura ya za a ce da saki da rungumewa duk sunna kuma tare da cewa rungumewa ne kawai yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to ga irin wannan sai a ce kawai Allah gafarta mishi wata imuwa ce da bankaura ya fada shi domin ga shi abin da yake fada da shi kuma shi ya fada a shi idan ma misalai biyu ne malam ya kawo dangane da cewa ga shi har kafirai ma sun ta'asirantu da wannan ainihin saɓani da ya faru tsakanin ainihin malamai na musulunci don haka sai malam ya ce وفي مقدمة رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان من علامة محمد سلطان المعصوم رحمه الله تعالى yake a cikin shimfiɗar wani littafi ƙarami mai suna hadiyatu sultan kyautar sultan wato kyautar sarki ila musulmi biladu jaban zuwa ga musulmin ƙasar japan lil allamati na babban malami muhammadin سلطان المعصومي محمد سلطان المعصومي رحمه الله الله ما أوقع كن سلطي يجتنسي وأن اللي كافي كادن سجاسي فيما نازور سجاس كادن سجان ألمن بجن فيه بجن فرقه بأكفاري أقول دبن بجي وأن سليم الماجرين الباني سليم هلالي وقعي تحقيقي بتخريج حديثا سكي وأن بجي فيه أدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان كوكما هل المسلم ملتزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة bayan sunaye biyu da littafin ko dai ka kira shi kyautar sarki zuwa ga musulmin ƙasar japan ko kuma ka kira littafin da wannan sunan shin dole ne musulmi ya kama mazhaba kwaya ɗaya ya bi ta daga cikin mazhabobi guda hudu din nan wannan bugun da ke hannuna yanzu an samu ainihin al-sheikh mahmud mahadi al-istanbuli shi ya tsaya yake hakikin wani babban malami ne to wannan malami shi wanda ya rubuta wannan littafi muhammad sultan al-ma'asumi mutumin garin bukhara ne garin sa da imam bukhari wato ƙasar turkistan ƙasar turkistan ta yanzu to federal capital ɗin ta kamar da federal capital na najeriya yake abuja ya ka federal capital na turkistan yake bukhara garin su bukhari wanda yake ƙasar rasha ta zo ta turmushe ta a wani lokaci to wannan malami lokacin da ƙasar rasha ta danne ta turmushe su da shi da yan uwan su suka yi hijira sai suka ainihin dawo ƙasar makka saboda ƙasar rasha tana faɗa da duk wani addini ne gaba ɗaya na kirista ko na musulunci ko na yahudanci saboda su a cikin aƙidar su cewa babu Allah ne gaba ɗaya don haka duk wani addini da za a ce akwai Allah ba su yarda da shi yanzu Muhammad Sultan da shi da dangin shi ɗan uwa sai suka dawo ainihin ƙasar Makka a nan ya zauna ainihin a ƙasar Makka ya ci gaba da karatu har ya zama babban malami ya rinka karantarwa a masallacin Ka'aba ya kuma yana karantarwa a wata makaranta da ke Darul Hadith Al-Khairiyya wadda ainihin take cikin garin Makka a yanzu shi wannan malami ya rubuta ainihin littattafai da dama kuma yana wa'azi a lokuta na ainihin aikin hajji da ainihin harshen turkanci don yana jin wannan harshe alhazai turkawa da sauran suna taruwa suna ainihin sauraron wa'azin kamar yadda kuma Allah Abubakar Allah saka da alheri kuma an kaji aikin hajji za ka samu sun gaji suna ta wa'azi wa Hausawa suna zuwa ainihin suna saurare shi kuma wannan malami yana wa'azi da harshen turkanci zama mun fahimci wannan da ke ko wannan malami Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ransu hijira annabi na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin daidai wato yau in ka lissafa shekara shi talatin ainihin da tara da rasuwa kuma wannan littafi wasu wasu ɗalibai suka rubuto musu daga garin Japan daga ƙasar Japan daga garin Tokyo sun rubuto musu wannan wasiƙa ne a cikin watan Muharram hijira annabi na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da bakwai wato yau shekaru sittin da biyu da suka wuce suka rubuto mai wannan wasiƙa yana saura shekara ashirin da uku zai bar duniya ke to me ke cikin wannan wasiƙa me ke cikin wannan littafi wannan littafi kamar yadda na faɗa jiya da na zo da littafin zulamin min al-ghar na shi gazali don haka shi ma na zo da shi na nuna muku domin shi ma wannan littafi lokacin da aka zo aka karanta wa wasu daga cikin shugabannin ƙungiyar izala na nan garin wannan matsala sai suka ce ƙarya albani babu wannan littafi a duniya to kuma mu tun a lokacin ma muna da wannan littafi ga shi naira biyar biyar ma muka rinka sayar da shi a lokacin aka sayar yana mun fahimci wannan da ke ko tun a lokacin ga shi wannan wannan bugun tun lokacin asalin asalin bugun wannan littafi na wani na farko naira biyu ma na sayi wannan bugun naira biyar biyar da muka zo da shi that was 1990 kenan ma lokacin kamar ma ya tsada wasu ma suka kasa shi muka zo muka jirge shi a ɗaki ko daga baya wasu kuma da suka zo a suka ga muhimmancin su suka zo suka yi neman da kuma aiki istanbulu yana nan da wanda ya ta hakikin littafin yana madina shi kuma salimu hilali ai yana nan da yana kan ainihin ƙasar amma ku tashi ku yi karatu in ba haka ba wallahi sai an ga iyayenku ta baya Allah kuwa wallahi duk wanda bai karatu ba sai a shirin ya ce ni musamman ba ka karatu ba ba ka yarda cewa kuma a faɗi matsala ta karatu ba to kai kai wani irin da da gauran dutse za ka zama wa addinin musulunci to a takaitan takaita dai malam albani yace ga bayanin da yazo a cikin wannan littafi innahu kana warada alayya su'alun yace tambaya ce ta zo gare ni min muslimi bila ban daga musulmin kasar Japan ya'ani al-Yaban larabawa suna ce mata Japan ko su ce mata Yaban min baldati Tokyo daga garin ainihin Tokyo wa Osaka da kuma garin Osaka fi sharqil aqsa daga gabashin duniya mafi nisa wato Japan kenan gabas mafi nisa nan kuma Morocco sai ka ji sun ce mata al-gharbul aqsa maghribul aqsa yamma mafi nisa nan Morocco kenan sai Japan da sauransu kuma sai a ce al-sharqul aqsa gabas mafi nisa hasilu ga yadda tambayar take ما حقيقة دين الإسلام؟ هل قافة مالا منين حقيقة الدين المسلم؟ ثم ما معنى المذهب؟ ثم منين معنى المذهب؟ وهل يلزم من تصرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة؟ إن دولة نوع مسلم ده الله يتصرف شيء أو تكاشي شيء الدين المسلم في دولة نوع كام مذهب قائد جبت مذهب دي بلا فكرة أو أن يكون مالكيا وفي دولة نوع زمان بمالكي أو حنفيا كوي زمان بحنفي أو شافعيا كوي زمان بشافعي أو غيرها كوي كوي زمان مدي وتمذهبه أو لا يلزم كوكا بابيلا بني لأنه أبن ليس أنك وأن تنبأ على جافة مالا قد وقع هنا اختلاف عظيم ونسى آمين من جرما يفعل أولا من